أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته القر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar juma'a bakwai ga watan rabi'un al-awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wadda daidai da ashirin da biyu ga watan septemba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya a cikin wannan darasi namu na littafin fathul gaffar bishari sahihul azkar wannan shine darasi na talatin kuma insha Allah za mu tashi a daidai kan babi na hamsin da uku daidai mai littafin ya ce du'a'u safar wannan babi na hamsin da uku zai mana bayani ne akan addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wacce zaka yi ta idan zaka yi tafiya insha Allah in kai wannan addu'ar zaka je lafiya zaka dawo lafiya kuma zaka tarar da iyalanka lafiya sannan kuma idan ka je inda zaka je din insha Allah duk buƙatar da za ta kai ka za ka samu wannan buƙatar buƙata za ta biya kuma ba za ka dawo gida ka tarar da wani abin bakin ciki ba insha Allah sannan Allah zai kiyaye ka abin hawanka ba zai haɗari da kai ba rawa muslimun an ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وادو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنزل وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وانا حديث الإمام مسلم لي كربوش تهاني سيدنا عبد الله بن عمر إدر الله تبدا غريش كما أتكن littafin sahihu muslim wannan hadisin shine na dubu da ɗari uku da arba'in da biyu sai na abdullahi dan umaru Allah ya da su ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa lalle manzo ana sallallahu alaihi wasallama kana istawa ala ba'iri ya kasance idan ya daidaitu akan raƙuminsa da yake hawa kharijan ya fito ila safarin zuwa ga yin wata tafiya ko balaguro kabbara salasan yakan yi kabbara ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yakan yi kabbara sau uku sun maƙala sannan sai ya ce subhanan lalzi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan aya ce ta alqur'ani ma'anarta shine kudurcewar tsarkaka ta tabbata ga ubangijin nan wanda ya hore mana wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin alhali mu ba za mu iya horewa kanmu ba sai da horewar ubangiji dabba ta fi ka karfi ta fi ka jarumtaka ma wani lokacin amma sai ga saboda horewar ubangiji kana iya sarrafa ta waina ila rabbina da mun qaribun kuma lalle haƙiƙa mu wallahi masu komawa ne zuwa ga ubangijin ya ima ce karanta wannan ayar sai kuma ya ce Allahumma ina nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa ya Allah mu muna roƙonka a cikin wannan tafiya tamu albirra wa taqwa wato ayyukan kirki da kuma tsoron Allah wato nisantar dukkan abin da Allah ya hana da kuma samun damar aikata aiki wanda Allah ya yarda da shi wa min al'amali ma tarba sannan kuma muna roƙonka ka hore mana aikata ayyuka irin waɗanda ka yarda da su a cikin wannan tafiya Allahumma hawwin alaina safarana hadha ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan balaguro namu waɗu anna bu'dahu ya Allah ka nan ka nannaɗe mana nisan wannan tafiyar idan ba mu sha wahala wajen nisan tafiya ba ba za mu ga nisan tafiyar ba Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah kai ne mai kiyaye mutum a cikin yanayin tafiya wal khalifatu fil ahl kuma ya Allah kai ne mai kulawa da lamari a cikin iyalin mutum bayan baya nan Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safar to ya Allah tunda kai ne mai kiyaye mutum yayin da yayi tafiya to ina neman tsayi daga gare ka ka kiyaye ni daga bakin cikin nan na tafiya da rashin samun biyan bukata a wurin tafiya wa ka'abatul manzari ya Allah ina roƙonka ka kiyaye ni daga bakin cikin abin gani wato kada in ga abin da zai bakanta min rai wasu ilmun qalabi fil mali wal ahl ya Allah ina neman tsarinka daga mummunar majuya a cikin abin da ya shafi dukiyata da iyalina kada in ji in ga abin ki wai za raja a ƙala hunna idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai jiyo daga tafiya yakan ƙara karanta wannan addu'ar wa za da fihin na sannan sai ya ƙara a cikin wannan addu'ar yana ƙarawa da cewa ayibuna ta'ibuna abiduna ya rabbina hamidun ma'anar ayibuna mu masu komawa ne ta'ibuna mu masu tuba ne zuwa ga ubangijinmu abiduna mu masu bauta ne da rabbina ga ubangijinmu hamiduna kuma mu masu godiya ne gare shi mu masu komawa ne ga ubangijinmu mu masu tuba ne zuwa ga ubangijinmu mu masu bauta ne ga ubangijinmu kuma mu masu yawan godiya ne ga ubangijinmu kaga saboda wannan shi yasa ake kiran wannan al'ummar tamu alhamadun a cikin littattafan da suka gabata na annabawan da suka wuce kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sunan mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam alhammaduna masu yawan godiya saboda kowanne musulmi za ga akalla ko da baya yin wani nau'i na zikirin Allah in dai zai yi sallan nan biyar to a kullum sai ya ce alhamdulillah sau goma sha bakwai ko da baya yin nafila ko raka ɗaya kaga rakawai sha bakwai ne dai sallolin wuni asuba raka biyu azahar raka hudu la'asar raka hudu in ka hada su ya zama goma magarba raka uku ya zama sha uku isha'i raka hudu ya zama sha bakwai kaga akalla kowane musulmi a kullum sai ya ce alhamdulillah har sau goma sha bakwai ko da ba zai yi nafila ko raka ɗaya ba ko da ba zai zauna bayan ya yi sallar farilla ya zauna ya yi subhanallahi walhamdulillahi nan karatun da uku shi yasa saboda yawan godiyar mu ga ubangiji sai ya zama ana kiran mu alhamadun kaga dawowa daga tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana godiya ga ubangiji sannan lokacin da duk wani abin kirki abin farin ciki ya same ka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya mana ka ce alhamdulillah ka gode wa Allah sannan in ka hau abin hawa gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ka fara tsarkake sunan ubangiji subhanallazi ka fara yin kabbara ma tukunna sau uku sannan sai ka ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun koyaushe dai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna mana shine ya zama rayuwarka komai zikiri ne shi yasa nana Aisha radhiyallahu anha da aka tambaye ta game da halin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kana yazkurullah fi kulli ahyani ya kasance a duk yanayin da yake ciki yana ambaton Allah duk sanda zaka same shi to akwai abin da yake yi na ambaton Allah a kowace gaba tarjamatu sahabi tarjamar sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi shi ne sayyidina Abdullahi dan Umar wanda tarjama shi ta gabata tun a cikin babi na takwas a wannan littafi al-mufradat bakin kalmomi bakin kalmomi da suke zuwa cikin hadisin sun hada da al-wa'sa'u al-wa'sa'u din nan fathul wawi wa iskanil ayn shine a wawun din nan fata a kuma daure ainun shine a ce al-wa'sa'u hiya al-mashaqqatu wal shiddah ita ce wato wahala da kuma tsanani sai kuma alka'abatu alka'abatu bi fathil kafi ay wa kafun din nan fatha hiya tagayyurun nafsi min huznin wa nahwi shine canzawar zuciya saboda bakin ciki da kuma abin da ya kama da shi sai almunqalab bi fathil lam shi kuma huwal marji shine makoma sai kuma muqrini na din nan ai mudiqina wato masu iyawa jam'i ne da na mudiqu sai kuma sharhin wannan hadisin fadin sa da yace izastawa ala ba'iri idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan raqumin sa ai rakiba dabbatahu idan ya hau kan dabbarsa wasta qarra alaiha kuma ya daidaito ya nutsu akan ta sai kuma fadan sa da yace kharijin ila safarin ai idan ya fito zuwa ga wata tafiya kullum ma yusamma safaran dukkan abin da dukkan wata tafiya da za a yi kiranta balaguro walam yuhadda bi musafatin fi shar'i amma a cikin shari'a ba a sanya mata iyaka cewa sai ta kai mil kaza ba sai kuma faɗan su da yace kabbara salasan ai qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salasa marrat yana cewa Allahu akbar har sau uku sai faɗin su da yace subhanallazi sakhkhara lana hadha kudircewa tsarkaka ta tabbata daga ubangijin da zallalar na hazihi dabba wanda ya kaskanta wannan dabbar gare mu wato ya hore ta gare mu ta kankan da kanta gare mu ban karat lana sai wannan dabbar ta zama mai jawuwa zuwa gare mu tana sarrafuwa na ba dan dai irin wannan ba sai ga dan adam fa akan ingarman doki wanda wannan dokin da za a daura mishi mota zai iya janta ya kai ta koma ina ne saboda karfin da Allah ya mishi masu ga dan adam yana juya shi yadda ya ga dama kai dan adam abin nashi ya kai har yana iya hawa kan giwa ma karfi da girman irin na giwa amma dan adam yana hawa kanta kuma ya tafiya da ita yana juya ta yadda ya ga dama kaga duk wannan horewa ne ta ubangiji shi yasa anan sai ya ce wa ma kunna da humqurin ai mudiqina ai mu ba za mu iya horewa kanmu ba dan horewa da ubangiji ya mana ba wani ma'ana ma'anarsa laula tazkiruhu ba dan hore da ubangiji ya mana ba wa tazliluhu lana da kuma kaskantar da dabbar da yayi gare mu ma kunna jami'an muqdirina ala rukubihi ai gaba ɗaya mu mun taro ma ba za mu iya tilastawa dabbobin yadda muke so har mu hau bayan su ba wannan magana tana cikin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud juz'i na biyar shafi na 76 zuwa na 77 sai waɗansu da ya ce wa inna ila rabbina la munqalibun ai raji'una ma'anar munqalibun din nan ai mu masu komawa ne zuwa ga ubangijin mu an sanya lamun din domin taukidi domin karfafa magana sai albirru din nan da ya kawo a cikin addu'ar ai abba'atu wal ihsan shine yin da'a da ga ubangiji da kuma kyautatawa ga kanmu sai attaqwa ma'anar attaqwa ai alburu an ma'asiya shine nisantar saban Allah wal amalu bil awamir da kuma aikata abin da aka yi umarni da shi wajtinabun nawahi da kuma nisantar abubuwan da Allah ya hana sai madansu da yace wa min al amali ma tarda muna roƙonka ka hore mana aikata aiki irin wanda ka yarda da shi ai ma tarda bi arina irin aikin da ka yarda da shi akan mu fadin da yace Allahumma hawwin arina safarana hadha ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tafiyar nan tamu ayyu sirhu lana ka sauƙaƙa shi gare mu wadu annabu da umarar wadu din nan karma ce ta fi'li amari fi'lul amri ne da aka same shi daga kalmar adayyu wato nan nadewa ai qarrib halana ai ka kusanto da wannan tafiyar gare mu wa sahil sayra fiha kuma ka sauƙaƙa mana tafiya a cikin wannan balaguran sai hudun su da yace Allahumma anta sahibu fi safari ya Allah kai ni mai kiyayewa mai taimako a yanayin tafiya shi ne ma'anarsa alhafiz almu'in shi ne ma'ana asahibu a nan sai faɗin su da ya ce wal khalifatu fil ahal ma'anar khalifa a nan al khalifatu man ya koma maqama ahadin li islahi amrihi shi ne duk wanda zai tsaya a matsayin wani domin gyara al'amarinsa ko baya nan ko yana nan duk dai magana ta na cikin aurul ma'bud na biyar shafi na 76 zuwa na 77 sai kuma faɗin su da ya ce Allahumma inni a'udhuka min wasa'i safar ma'anar alwasa din nan ai min shiddati wa mashaqqati ina ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga wasa safar wato tsanani a cikin wannan tafiyar da kuma riskar wahala a cikin ta sai faɗin su da ya ce wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahad al-khattabi rahimahullahu yace yanqalibu min safarihi ila ahli kadiban hazinan wato mutum yana neman tsari ne daga dalilin da zai sa ya juyo zuwa ga iyalinsa yana mai tsananin bakin ciki da kuma nauyin jiki gaira maqabiyil hajati wato ya zamto mutum bai samu biyan bukatarsa ba aw mankuban ko kuma ya zamto mutum wato ya haɗu da wahala zahaba maluhu duke shi ma ta tafi a yanayin tafiyar aw asabatu afatun fi safari ko kuma wato wata cuta ta same shi ko wata fatara ta same shi a yanayin wannan tafiyar tashi aw yaqudumu ala ahli fa yajiduhum marba ko kuma mutum ya dawo zuwa ga iyalinsa ya same su wani ba lafiya wani ba lafiya aw yaqidu ba'dahum ko kuma ya zanto mutum ya dawo daga tafiya ya samu wani daga cikin iyalansa baya nan ya rasu aw ma asbaha zalika min al-makruhi ko kuma abin da ya kama da wannan na daga abin da zuciya ba ta so sai kuma faɗin su da yace wa za raja qalahun idan annabi sallallahu alaihi wasallam jiyo yana faɗar wayannan kalmomin alaji ta qaddama hala ruju'ihi min as-safar yana faɗar wayannan kalmomin da suka gabata a cikin yanayin dawowarsa daga tafiyar wa za fihinna a cikin addu'ar dawowa din yana karawa da cewa ma'anar aibuna nan ai rajibuna mu masu komawa ne zuwa gare ka ya Allah sai faɗin su da yace ta'ibuna ma'anar ta'ibuna nan ai ta'ibuna ila Allah azza wa jalla min zunubina mu masu tuba ne zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka saboda zunubanmu abiduna ai abiduna lillahi wahdahu la nushriku bihi shay'an ai mu masu bauta ne ga Allah shi shi kadai ba ma hada komai da shi wajen bauta wala na abudu siwahu ba ma bauta wa wani Allah sai faɗin sa da yace hamiduna ma'anar hamiduna ai hamiduna lillahi almun'imi alaina an masu godiya ne ga Allah wanda shine ya mana ni'ima allazi raddana ila ahalina wa auladina wa audanina salimina ganimina shine wanda ya dawo da mu zuwa ga iyalanmu da 'ya'yanmu da garuruwanmu da ƙasashenmu cikin lafiya kuma muna masu samuwa ganima ko ganima ta zuciya ko ganima ta dukiya ko ganima ta jiki فهو سبحانه المستحق لأنواع المحامد كلها cewa Allah subhanahu ta'ala shine wanda ya cancanta da dukkan nau'o'in godiya baki ɗayanta sai kuma fawaidul hadith fa'idodin da ke cikin wannan hadisi abu na farko shine istihbabu hadha du'a'i fi safari war ruju'i minhu an so mutum ya haddace wannan addu'ar ya rika yin ta lokacin da zai yi tafiya ko lokacin da zai dawo daga wata tafiya sai abu na biyu kuma in'amullahi azza wa jalla alaina bi an sakharna ma narkabu min ad-dawabi wa ghayriha wato baiwar da Allah subhanahu ta'ala ya mana da kuma ni'imar shi gare mu da ya hore mana abin da zamu hauna daga dabbobi da kuma watanta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan addu'ar ko ya koyar da wannan addu'ar a sannan iya abu mai rai ake hawa daga raƙumi sai jaki sai saniya sai doki da dai sauran abubuwan da akan hau amma yanzu gashi Allah ya kawo mu lokacin da wato ana hawa keke ana hawa babur ana hawa mota yanzu har jirgin sama ma gashi nan ana hawa har jirgin ruwa ana hawa har jirgin ƙasa duka ana hawa to wannan kaɗan ne daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wataala ni'imomin shi suna da yawa kaga da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dole zai hau abin hawa sai dai ya hau shi shi kadai ko su biyu in tafiya mai nisa ce ba a cika yin goyo ba akan doki ko kan raƙumi sai dai kawo kai kadai amma ga shi yanzu sai mutum goma mutum ashirin mutum talatin ma sai su hau abin hawa a tafi da su kuma kai ga shi nan ma kamar jirgi sai ya ɗau kamar mutum ɗari biyar kuma ya kai su a cikin lokaci mafi sauri sai ya tafiyar da ta kai kamar ta kilomita dubu goma sai yi ta yan ƙananan awanni a awa biyu ko uku ya ji duk wannan horewa ce ta ubangiji subhanahu ta'ala wanda watakil kamar shekara ɗari biyu ɗari uku da suka gabata in aka faɗa a wancan lokacin wani sai ce a ai ba zai yiwu ba ci abin da ba mai rai ba kuma gashi nan sai a hau sama da mutum ɗari sai su hau a kai su wani gu mai nisa wanda in akan abu mai rai za su hau sai sun yi shekara da shekaru kafin su je wannan wajen amma a rana ɗaya sai a kai su wani shekara da na hau jirgi daga kano sai na yi waya da wani mutum nake ce mishi gane yanzu a jirgi zan je abuja to ina jin tsakanin dai minti ashirin da tara ko talatin da biyar haka sai an sake marwaya na ce mishi ga shahar mun iso ci malam kun isa ce kwarai da gaske yake mamaki a ce a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin mutum ya yi tafiya daga kano ya isa abuja a tafiya ce ta zan kilomita ɗari biyar da wani abu kuma jirgin ya kwashi sama da mutum ɗari eh kaga wanda a zamanin da aƙalla tafiyar ta kai kamar a yi irin kwana biyar ko shida ana tafiyar kafin a ci da shi yanzu ba a yi awa ɗaya ba ma an ji duk horewa ne ta ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka wannan addu'ar zaka iya yin ta ko akan me kake kan jirgi kake akan mota kake kai ne mai tuka kai ne ba kai ne mai tuka ba duk dai zaka iya yin wannan wannan addu'ar haka nan akan keke kake ko babur ko ma menene zaka iya yin wannan addu'ar fawaidul hadis fa'idun da ke cikin wannan hadisi abu na farko shine istibabu hadha du'a fi safari wa rujui minhu an so mutum ya karanta wannan addu'ar yayin da zai tafiya da kuma yayin dawa daga tafiya abu na biyu kuma shine in'amullahi azza wa jalla alaina bi an sakharna ma narkabu min ad-dawabi wa ghayriha cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ni'ima a gare mu da ya hore mana abin da zamu hau na daga dabbobi da kuma watanta shine kamar abubuwa marasa rai na faɗa a baya abu na uku kuma annana راجعون إلى الله عز وجل ومحاسبون على أعمالنا cewa mu masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma mu ababen yi wa hisabi ne bisa ayyukan da muka aikata da aka yi kokari mu aikata mu aikata ayyuka na kirki abu na hudu anna alal muslimi an yakuna barran taqiyan cewa lalle ya kamata ga kowane musulmi ya zama mai kirki mai aikata ayyukan kirki kuma mai tsoron Allah a duk inda yake wa an yas'al Allah ta'ala an yarzuqahu zalika kuma cewa lalle mutum ya rika roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta shi da halaye na ƙwarai da kuma aikin ƙwarai abu na biyar da hadisin ke karantar da mu shine an Allah ta'ala huwa al-hafizul ibadi al-mu'inu lahu cewa Allah madaukakin sarki shine mai kariya ga bayinsa kuma shine mai taimakon su abu na shida kuma da hadisin ke karantar da mu annal abdul mu'mina la budda أن يتذكر دائما وأبدا أنه راجع إلى الله تعالى سوى واجبيني باوا مؤمني babu makawa gare shi ya zamto koyaushe yana tunawa cewa shi mai komawa ne zuwa ga Allah ta'ala fa yatubu ilaihi fi kulli waqtin wahin da haka sai mutum ya rika tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a kowane irin lokaci a kowane yanayi mutum yake ciki abu na bakwai kuma توحيد الله تعالى وعدم الاشراك به muhimmancin kadaita Allah subhanahu ta'ala da kuma rashin tara shi da wani wajen bauta subhanahu wataala abu da takwas da hadisi ke karantar da mu shine Allah ta'ala huwa al-mustahiqu li anwa'il mahamid kulliha cewa Allah mai wajen sarki shine wanda ya cancanta da dukkan nau'o'in godiya baki ɗayanta addu'ar dai ta tafiya din ga sanan kamar yadda muka karanta ta a baya ita ce mutum ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun aya tana nan a cikin suratul zukhruf cikin alqur'ani اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وادعو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل wannan shine abin da ake karantawa an mutum ya dawo kuma daga tafiyar sai ya faɗi wannan addu'ar kuma sai ya ƙara da ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hanidu sai babi na 54 addu'a idza nazala manzilan fi safarin aw ghairihi addu'ar da mutum zai karanta yayin da ya sauka a wani masauki a lokacin tafiya ko a watan ko ma a wanda yanayi dai mutum yake rawa muslimun an khawrata binti hakimin as-sulamiyya radiyallahu anha annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza nazala ahadukum manzilan فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق fa innahu la yadurruhu shay'un hatta yartahila min wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidatuna khawlatu bintu hakim as-sulamiyya radiyallahu anha ta daga cikin matayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa lallai ita ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza nazala ahadukum manzilan idan ɗayan ku ya sauka a wani masauki saboda a yanayin su na da kana iya sauka ma a tsakiyar daji ya zama nan ne masaukinka nan zaka kwana sannan gari ya waye kuma ka ci gaba da tafiya to idan ka sauka a wani masauki saboda tsoron sharrin abin da ka tarar a wurin fa da sai mutum ya ce أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ina neman tsari da albarkar kalmomin nan na Allah cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta wato Allah ina so Allah ya tsare ni daga sharrin dukkan abin da ya halitta saboda albarkacin kalmominsa cikakku idan mutum ya faɗi wannan addu'ar a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu la yadurru shay'un hatta yartahila a tayar ta hilamin babu wani abu da zai iya cutar da shi har sai mutum ya tashi daga wurin kuma har ila yau ya zo a cikin wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar sau uku da safi don Allah da har yamma babu wani abu da zai cutar da shi in dai abu ne wanda zai cuce shi ko ya cutar da jikin shi ko lafiyarsa ko dukiyarsa Allah zai kiyaye shi idan yamma ta yi kamar bayan sallar da asar ko bayan sallar magriba mutum ya sake faɗar kafa uku na wannan addu'ar sannan kuma har cikin dare har wayewar gari Allah zai kiyaye ka daga sharrin barawo sharrin dan fashi sharrin mashiji sharrin kunama sharrin kowanne irin abu mai cutarwa hadisin imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa shine hadisi na 2708 sai tarjamar sahabiya da ta ruwaito wannan hadisin هي الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم صحابية الجليلة حديث إتشي صحابية نما أوكيا خولة بنت حكيم خولة إر حكيم دم أمية دم هارسة دم الأوقس دم مرة دم هلال السلمية ما تر عثمان دم مزعون دم أون شاعر واني نمزع الله صلى الله عليه وسلم عثمان دم مزعون ya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka sha wuya saboda addinin musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar rasuwar shi an ga yana zubda hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubda hawayensa masu daraja saboda bakin cikin rabuwa da sirma Usmanu dan Mas'ud sahabi ne jarumi kuma mai tsoron Allah sosai mai yawan tsayuwar dare saboda saboda neman yardar Allah ya rasu ne bayan rasuwar a sena ibrahim mu'azzam ko kuma shi a sena ibrahim mu'azzam ne ya rasu a bayan rasuwar usman dan mas'ud dan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo binne ibrahim mu'azzam sai shi ya ibrahim barin maka makwabci sai aka binne shi kusa da usman dan mas'ud yuqalu ana cewa kunyatuha ummu sharik sai da khawlatu ana yi mata alkunya a ce mata ummu sharik wai da su larabawa da matansu da mazajensu kowanne ana mishi alkunya kowa za ka tarar yana da alkunya da ake mishi ba ce mutum baban wani in mace ce a ce mata mahaifiyar wani yuqalu laha kuwaila ana ce mata kuma kuwailatu bintu hakim bi tasgir tare da yin tasgiri wa kan salihatan fadilatan ta kasance mace ce saliha kuma madaukakiya mai girma a wurin Allah da irin wannan suna a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne akwai wata khawratu bintu hakim ita ma wace ita ne aka ruwaito wani hadisi daga gare ta wacce ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi idan mace ta yi mafarki ta ga irin abin da namiji ke gani a mafarki ya za ta yi kamar irin mace ta yi mafarki kamar ana saduwa da ita shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in dai wani abu ya fita daga gare ta lalle ne za ta yi wanka to waccan ɗin kaulatun daban akwai wata kaulatun haila yau ita ce wacce suka yi li'ani ita da mijinta su ne waɗanda ayoyin nan na farkon suratun nur suka sauka saboda su ayoyin li'ani sharhul hadis sharhin hadisi fadarsa da ya ce idza nazala ahadukum manzilan idan ɗayan ku ya sauka a wani masauki ai idza halla fi makanin idan ɗayan ku ya sauka a wani wuri sawa'un kana bi safarin aw ghairi ko mutum a yanayin tafiya yake ko kuma a wani yanayin da ya haka dan ma fadarsa da ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati ma'anarta ina neman tsari da albarkacin kalmomin Allah cikakku alkalmatu kalmomi da ake nufi a nan hiyar qur'an shine alqur'ani wato ina tawassuli da albarkacin alkur'ani attamma wato cikakku ai alkamila ta cikakku alhila yadkhuluha naqsun wala aibu kalmomin da tawaya ko kuma aibu baya shiga a cikin su kamar da Allah ya faɗa cikin alkur'ani la yatihil batil min bayni yadihi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid min sharri ma khalaqa ina neman tsarin Allah subhanahu ta'ala daga sharrin abin da ya halitta nur jami'al makhluqat wannan kalma tana ta tare dukkan halittu min jinnin wa aqarib tun daga kan aljanu zuwa ga kunamu wa hayatin da macizai wa nahawiha da makamancinta duk wani abu da wanda zai iya cutar da dan adam Allah zai tsare mutum daga gare shi baiwa yalja'u ila Allah ta'ala Allah ya masahu shay'un min khalqihi bisu'i wato a cikin wannan addu'ar mutum yana neman tsari ne ga Allah subhanahu ta'ala cewa kada wani abu daga cikin halittunsa ya taba shi da sharri sai faɗin da yace fa inna wala yadurruhu shay'un hatta yartahi cewa babu abin da zai samu mutum har ya tashi daga gurin ai lan yadurruhu shay'un hatta yantaqila min hadha makan ai babu wani abu da zai cutar da mutum har sai ya tashi daga wannan gurin da annahu iltaja'a wa atasama billahi ta'ala wa bi kalimatihi domin cewa shi wannan mutumin da ya wannan addu'ar wato ya nemi mafaka ne kuma ya nemi tsari a wurin Allah subhanahu ta'ala da albarkacin kalmominsa cikakku fawaidul hadis fa'idodin da ke cikin hadisi a farko shine itsi babu hadha du'ai liman nazala manzila an so a karanta wannan addu'ar ga duk wanda ya sauka a wani masauki ko da mutane a wurin ko ba mutane a wurin ya dai wannan addu'ar aw halla fi makan ko kuma ya sauka a dai wani wuri abu na biyu kuma jawazu ta'awuzi bi sifatillahi azza wajal cewa ya halatta mutum yayi iltijai wato yayi ta'awizi ya nemi tsari ya tawassuli kuma da siffofin Allah mai girma da ɗaukaka abu na uku da hadisin ke karantar da mu shine a tawakkul ala Allah jalla wa ala muhimmancin dogaro ga Allah mai girma da ɗaukaka wani daga cikin malaman hadisi yace wannan addu'ar a wajen mutum watan la ta mata din nan ko ita ko kuma bismillahi allazi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiul alim yace wata mata daga cikin iyalansa ta karanta wannan addu'ar sau uku da safe maciji ma ya cije ta amma kuma cizon bai mata komai ba saboda albarkacin wannan sai babi na hamsin da biyar fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam falalar yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawa muslimun an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayhi fa innahu man salla alayhi salatan sallallahu alayhi biha ashra thumma sallu Allah lil wasila فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة وانا حديث إمام مسلم نيكر أشتهي سيرنا عبد الله بن عمرو بن عاصي رضي الله تعالى عنهما kuma shine hadisi na 384 a cikin sahihinsa sai na Abdullahi dan Amr dan Asi yace ana wasu mai annabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙudu cewa lalle shi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato abin yakan burge ni kwarai in ji sahabi ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wannan shine bambancin su da sauran mutane wannan muryar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babu muryar su fita daɗi a duniya baki to su sun ji ta da kunnansu sun ji ta da kunnuwansu sannan kuma su ne kaɗai in ban da su ba wanda zai ce maka ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne shi sai iya su saboda haka shi yasa darajar su daban take su ne waɗanda Allah ya zaɓe su su rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul mu'azzina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji ladani mai kiran sallah yana yin kiran sallah fa qulu misla ma yaqul kuma ku faɗi irin abin da yake faɗa suma sallu alayya sannan sai ku yi salati kuma gari ni fa inna man salla alayya salatan domin yadda lamarin yake duk wanda yayi salati a gare ni sallallahu alaihi biha ashra to lalle Allah subhanahu wataala zai yi salati goma gari shi kaga anan ba da cewa sai nau'i kaza na salati ba duk salatin da kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai karba amma in a sallah ne an fi so ka yi salati ibrahimi salatul ibrahimiyya ka yi shi a sallah shine shine yafi daidai fiye da kowane salati amma in ba a cikin sallah bane to zaka iya yin kowane irin salati don neman kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa sallallahu lil wasila sannan ku roƙa min Allah ya bani wasila wato wasila dinnan wani matsayi ne a cikin aljanna kamar za mu ci fa inna manzilatun fil jannati domin wannan wasila din nan wani matsayi ne a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba ta kamantuwa sai ga wani bawa kwaya ɗaya daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata kuma in zama ni ni ne mai wannan mukamin kaman sa'ala lil wasilata duk wanda ya roƙa min wasila a wajen Allah hallat lahu shafa'a to wannan samun ceto ya halatta gare shi wato ya tabbata gare shi a takaddama sharhu hadal hadis sharhin wannan hadisin ya riga ya gabata a darussan mu na baya wal kalamu alaihi fil bab samin was salasin da kuma magana da aka yi akan wannan hadisin duka irin shi ya gabata dama a cikin babi na 38 kuma an yi magana mai tsawo a kan shi ko kuma anan din yana so ne ya faɗi falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga anan bai kawo ainihin addu'ar ba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qaima kaga ba kawo ta ba nan a wancan kuma akwai ta anan ya faɗi falalar yin salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa yana da falala mai yawa kusan dai a dukkan abin da harshe zai faɗa in dai ba kalmar shahada ba ce babu abin da ya fi saurin kusanta mutum ga Allah fiye da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin dubi dai yanzu ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saboda wannan kawai kuma ce Allahumma salli ala Muhammad to akalla Allah subhanahu wa ta'ala zai maka salati goma zai kankare maka zunubi goma zai daga darajarka sau goma to me yafi wannan to salatin nan da Allah subhanahu ta'ala zai mishi zai maka da kanshi da girman sa da daukakar sa da za a dauko shi a aje shi a kan hannun mizani kwa daya a sanya shi a ma'uni akwai wani aiki na wani bawa ko shekara miliyan yayi a duniya yace eh ta tara lada ko wani lada da za a samo duk yawansa wani zai rinjayi wancan salatin na Allah kaga ba zai yiwu ba da shi sa lalle duk wanda yake so ya samu sauƙin hisabi a lahira ya samu girman daraja a lahira ya sami saurin biyan bukatu a nan duniya ya samu hasken zuciya a nan duniya ya samu kuma yayewar bakan ciki a nan duniya ya yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lakani ne babba duk wanda ya rike shi akan kowace bukata wallahi za a ga biyan bukata yadda ya kamata ba a taɓa yin shi ba a ga biyan bukata ba amin ya rabu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai ce bukatar ka Allah zai biya maka ita lafiya kake nema wadata kake nema ciniki kake nema a kasuwarka kariya kake nema daga wasu sharurruka ɗaukaka kake nema a harkokin da kake yi duk inda ka yi wata salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka gani komai zai tabbata insha Allah lamin yarab sai babi na 56 shine ifsha'us salam daidaita sallama wato yawaita yin sallama ga al'umma rawa muslimun an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum wannan hadisin al-Imam Muslim ne ya ruwaito shi a cikin sahihinsa shine hadisi na 54 ya karbo shi ta hanyar sayyidina Abu Huraira idan Allah ta bada gari shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi yace la tadkhulul jannata hatta tu'min ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku zama masu cikakken imani ba sai kun so junanku awala adullukum ala shay'in shin bana nuna muku ba wani abu idza fa'altumuhu tahabbtum wanda da za ku aikata shi to za ku so junanku afshu salama bainakum shine ku dai ita sallama a tsakankaninku idan ka ga mutum ko ka san shi ba ka san shi ba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yawwa na'am ko da irin mutanen ne masu wahalar yanayi kasan ana samun irin wannan sai ga wani Allah ya hada ku kautaka da mutumin da ko kamar sallama ba zai kula ka ba to kai dan kai mishi in kai mishi dai ko ya kula ka ko kare kula ka ko ya amsa ko kare amsa ladan kai na a wurin Allah tunda da za ka mar sallama dan shi za ka mar sallamar dan halinsa za ka mar sallama ko ko dan Allah to dai dan Allah za ka yi ai shi Allah ne yana nan kuma ya baka ladanka shi da bai amsa ba shi ya rasa ladan kada dan kayan mutum sallama ya ki kula ka yau kamar ya ki kula ka gobe ma kamar ya ki kula ka jibi ma kamar sallama ya ki kula ka shikenan kuma sai ka daina sai ka daina yimar sallama a'a ba haka bane dan ka daina yimar to me bambanci tsakanin kai da shi ai bambanci tsakanin kai da shi shine yayi kai sallamar ya ki amsawar annabinsa so yake ku yi gaba amma gobe ma in ka ganshi ka sake mar sallama kar ya amsa din ji ma in ka ganshi hayi ka tsara mar sallama din kar ya amsa ai ka fi shi a gurin Allah ko a gurin masu hankali ma in dai da mutane a gurin sanda kuma da sallama ya ki amsawa gobe ma ka ƙara yi mar ya ki amsa ji ma ka ƙara yi mar sallama ya ki amsawa in dai waɗanda ke tare da shi masu hankali ne ba sun san cewa shi ko ya cika mutumin banza yana makwabcinka ko yana dan uwanka ko yana abokinka akalla ma dai a matsayin shi na dan uwa musulmi wani ya masa sallama kuma ya amsa masa kawai saboda wani abu da ya ajiye a ransa ko a gaban ɗansa yake to shi dan nasa a gunsa tabbas ya san kai mutumin kirki ne shi uban nasa shine mutumin banza karshe dai kenan ko yawwa tarjamatul sahabi sai tarjamar sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi shine Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu taqaddamat tarjamatu fi babi sani tarjamar shi ta riga ta gabata a babi na biyu sharhul hadis sai sharhin wannan hadisi fadansa da yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ay lan yadkhulul jannata nafsun laysat mu'minatan billahi ta'ala babu wata rai wacce za ta shiga aljanna wacce bata ba da gaskiya da Allah ba fal jannatu la yadkhuluha kafirun ita aljanna kafiri ba zai shige ta ba shi yasa ma idan kafiri ya mutu ba za ka ce Allah ya ji kansa ba da anna Allah ta'ala harramaha 'alal kafirin domin cewa Allah madaukakin sarki ya haramta aljanna ga kafiri kafiri duk aikin alherin da yi a banza ne Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura da kafiri zai zo ya biya wa mutum ɗari ya su aikin hajji in dai da dukiyar shi ya biya musu hajjin su yayi amma shi kuma bai da lada ba ko ɗaya ya sayo raguna guda dubu ya raba wa mabukata lokacin babban sallah ce gashi nan duk aje a yi layya ya gina masallatai guda dubu a ta sallah bai da lada ko ɗaya kawai sai dai su musulman da yawa wannan kyautatawar iya ƙarshen abin da za su yi masa shine Allah ya sa ya shiga musulunci shine ƙarshen addu'ar da za su yi masa mun ce Allah ya saka mar da alheri ma wani alheri ya samu kun Allah sai dai kawai kace masa Allah ya ƙara mar lafiya ko Allah ya ƙara duke shi albarka shikenan da shi kai mutawar addu'a kuma Allah ya shirye shi yasa ya shiga addinin musulunci ta nan za ka gane muhimmancin kalmar shahada yana faɗatta da ya faɗi da shi kenan duk waɗannan ayyukan na lada yana faɗatta sai Allah ya dawo mar da ladan ladansa kuma abubuwan da ya riga ya aikata a baya na alheri da ya faɗa kalmar shahada sai Allah ya dawo mar da ladan kuma duk ya same su
ba daga lokacin da ya kama shahada a ai karamcin ubangiji ya wuce haka ai ko gwamnati tana yin arias gaskiya ne an da ɗauke ka aiki a watan biyar ko a watan shida an daga dama kuma sai ta maka sai ta biya ka albashin ka tun daga na watan januwari wai na watannin na baya duk sai ta biya ka sannan kuma kawai sai ka ɗora da aikin ka to wannan arias ne na ubangiji sai faɗansa da ya ce wala tuminu hatta tahabu ai ba za ku yi imani ba sai kun so junanku ai lan yakmula imanukum imaninku baya cika wa lan yutimma ba zai taba cika ba hatta tahabu fi ma bainakum har sai kun so junanku kama qala sallallahu alaihi wasallam wai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ai au qala li jarihi ma yuhibbu nafsihi ɗayan ku imanin shi ba zai cika ba har sai ya so wa ɗan uwansa ko kuma cewa yi har sai ya so wa makwabcinsa ma yudu da nafsi irin abin da yake sowa kansa wannan hadisin imam bukhari da muslim duka sun ruwaito shi sai kuma faɗansa da yace awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin bana nusar da ku ba zuwa ga wani abu wanda idan kuka aikata shi za ku so junanku shine afshus salama bainakum ku ɗaiɗaita sallama a tsakankaninku a tsakanin junanku imam nawawi ya ce fi alhasul azim ala insha islam a cikin wannan hadisin akwai kwaɗaitarwa mai girma game da ɗaiɗaita sallama a tsakanin mutane wa bazlihi lil muslimin kullihim da kuma wato bayar da ita ga dukkan musulmi baki ɗayansu ko baka san shi ba in dai musulmin ne ba sai ka san shi ba kawai ka mishi sallama Allah zai baka lada kamar yadda na jin mun karanta ko a cikin wannan darussan ne ko kuma dai a wasu darussan kamar dai mun karanta akan magana akan shin menene hukunci idan kafiri ya maka sallama ina jin kamar mun karanta wannan a baya Eh. man arafta wa man lam ta'rif da wanda ka sani da wanda ma baka san shi ba kai masa kai masa sallama ka samu lada كما تقدم في الحديث الآخر كما يلي قباتا أو أنا حديثي ندبا أنا عبد الله بن عمرو بن العاص سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم شاور متين يتنبي من الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير وأن مسلم شيني فالخير هو منين الخير أتشك مسلم شي تيجي مشي كتئم الطعام كتير دا أبنشي وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما ككرنت gaisuwa bisa wanda ka sani da wanda baka san shi ba wassalamu awwal asbab ta'arif ita dai sallama yana ce farkon sabuba na sabawa da juna wa miftahu istijlab mawadda kuma ita ce mabudin neman soyayya tsakaninka da wani wa fi irshaihi tamakkunu ulfatil muslimina ba'duhum li ba'd a cikin daidaita sallama akwai yiwuwar wato jama'ar musulmi su zama sun dunkure sun so junansu sashen su da sashi wa izharu shi'arihim al-mumayyiz lahum min ghayrihim da kuma bayyanar da wannan alama nan tasu wacce ta bambance tsakanin su da wanda ba su ba min ahli milali na daga sauran addinai in bada musulmi babu wasu ma'abota wani addini wanda sun haɗu za su riƙa yi wa juna fatan alheri kana cewa mutum assalamu alaikum assalamu alaikum wato amincin Allah ya tabbata a gare ka Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya kiyaye ka daga kowane irin sharri shine ma'anar fa assalamu alaikum ma ma fihi min riyabatin nafs tare da kuma abin da ke cikin yin sallama din na daga wato hutar da zuciya da kuma gyaruwarta walzum tawadu da kuma lazantuwar kankan da kai saboda duk wanda zaka tarar in an mar sallama ba zai amsa ba zaka tarar koyin shi zuciyar shi a cikin kunci take koyin shi zuciyar shi a cikin kunci take sannan kuma zaka tarar da shi mai girman kai domin duk wanda zaka ga baya yi amsa sallamar mutane zaka tarar mai girman kai ne ko ya zo ya wuce ba zai kula mutane ba zai wa kowa sallama ba zaka tarar mai girman kai ne Mm. wa izamu hurmatil muslimin da kuma wato yin sallama din yakan ah, alama ce ta girmama alfarmar musulmai to duk wanda zaka ga zai zo ya wuce ku bai muku sallama ba ko kuma yana zaune ka zo wuce kamar sallama ya kyamsa to zaka tarar mutum ne wanda baya girmama sauran musulmai za ga kullum tsakanin shi da sauran musulmai sai dai raini wa qad zakara al-bukhari رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه cewa Imam Bukhari ya ambaci wani hadisi a cikin sahihinsa da sayyidina Ammar dan Yasir idrala ta da gari shi annahu qala cewa sayyidina Ammar ya ce salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman abubuwa guda uku duk wanda ya hada su to hakika ya hada imani al insafu fi nafsika yi wa kanka adalci wa bazalus salam da kuma wato ɗaiɗaita sallama lil'alami ga dukkan duniya wal infaqu fil iqtar da kuma ciyarwa a lokacin da baka da shi ka da karancin abin hannu to amma duk da hakan wannan bai sa ka ka zama marwaci ba wa rawa ghairu al-bukhari hadha al-kalam marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin marwaita hadisi wanda ba imamu al-bukhari ba ya rawaito wannan zancen marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdul salam lil alam irin sallama ga dukkan duniya wassalamu ala man arif ala man arafta wa man lam ta'rif da kuma yin sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka san shi ba wa imsha'u salam da kuma irin sallama kulluha bi ma'anan wahid dukkan dukkanin su dai ma'anan su ɗaya ne wa fiha latifatun ukhra shin sa akwai wata latifa daban وهي أنها تتضمن رب التقاطع تنا أوكيوا wato yanke alaƙa tsakanin juna duk mutumin da yake kokarin yanke alaƙa da kai sai ga duk da haka kai baka daina masa sallama ba an kuma da zaka ce shi assalamu alaikum to kaga wannan alama ce da ke nuna cewa kai baka yanke alaƙa tsakaninka da shi ba wa tahajir wa shahana sannan kuma tana tana dauke at-tahajir shine kauracewa juna mutumin da yake ganin kamar kai ka daina mar magana daga lokacin da ka same shi a zaune kace mishi assalamu alaikum wani lafiya lafiya ka wuce to ya san cewa kai baka kaurace mar ba wa shahana da kuma gaba saboda duk wanda zaka tarar za a mar sallama ya kyamsa ko kuma shi ya zo cewa kiwa mutane sallama zaka tarar mutum ne mai son gaba da mutane zaka tarar baya magana da wani baya magana da wani baya magana da wani ya zama dan gaba kullum zuciyar shi tana kuna tsakanin shi da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana da haushin wani ya kwana da haushin wani ya kwana da haushin wani kun tsakanin shi da al'umma sai dai fatan sharri baya fatan alkhairi ya same su abu sa'ad zatul bayn sannan kuma sallama da gaida juna tana daukewa bata tsakanin mutane altihiyar halika wanda wannan gaba din ita ce mai aski wa mutum addini kuma yin sallama din nan mutum yayi sallama din domin Allah la yatba'u fihi hawahu mutum bai biye wa son zuciyar shi ba wala ya kusu ashabahu wa ahbabahu bihi ko mutum ya zamto in zai sallama yayi ta domin Allah a kada ya bi son zuciya shi kada kuma ya keɓanci iya abokansa ko kuma masoyansa wanda ka tabbatar din ma wani makiyin ka ne tsakanin ka da shi kullum hasada yake maka kullum yana yi maka mugunta to kada ka daina min sallama wallahu azza wa jalla a'lamu bis-sawab Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin abin da yake daidai wannan magana duka da gaba ɗaya tana cikin sharhin sahihu muslim na al-imam an-nawawi a cikin juz'i na ɗaya shafi na 311 sai fawaidul hadis failun da ke cikin wannan hadisi daruratu ifsha'i salami bainal muslimin wato muhimmancin ɗaiɗaita sallama tsakanin mutane tsakanin jama'ar musulmi abu na biyu kuma shine annal hubba fillahi min al-iman cewa yin soyayya domin Allah yana daga cikin imani alama shi ta imani ya zama kana son wasu mutane domin Allah amma yanzu duk kana kin mutane kawai dan duniya dan wani ra'ayi naka kana gaba da mutane to wannan kuma alama ce ta karancin imani abu na uku kuma annal jannata la yadkhuluha illa almu'minuna billahi ta'ala almuwahhiduna lahu subhana cewa ita aljanna babu mai shiga ta sai mu'mini wadanda suka bada gaskiya da Allah kuma wasu karita ibada ga Allah subhanahu ta'ala abu na hudu da hadisi ke karantar da mu anal kafirin wal mushrikina wa ahlal kitabi allazina lam yu'minu bil nabi sallallahu alaihi wasallam wala bil sarati lan yadkhulul jannata cewa dukkan kafirai da mushrikai da kuma ahlul kitabi waɗanda ba su ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za su shiga aljanna ba ko me suka aikata kuwa abu na biyar da hadisin ke karantar da mu anna salama huwa tahiyyatul islam cewa assalamu alaikum din nan ita ce gaisuwar musulunci fa adal muslimina al iltizamu biha lalle ne akan dukkan jama'ar musulmai su lazumce ta irin wannan gaisuwar ta kauyanci barka dai barka dai ba gaisuwa ce ta musulunci ba haka nan ka kira mutum a waya ka ce mar hello wannan duka ba alama ce ta musulunci ba in dai ka san wanda zaka kira din musulmi ne to me dalilin ce mar hello wani sai ce maka ai hello yare ne na waya to yare na waya tun daga yaren annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda addinin ka ya da shi ta ai sai ka aje kowanne abu ka bi na addinin ka in ka ce hello din lada nawa zaka samu babu lada amma in ka cewa dan uwanka musulmi a waya ka ce mishi assalamu alaikum wane ya ce maka wa alaikum assalam wane ka kai ka samu lada goma shi kuma ya samu lada shi ma akalla da zai samu lada daya wanda kuma lada daya yana iya kai mutum zuwa ga aljanna wa tarku ma siwa haka nan kuma in dai mutum musulmi ne to ya bar duk wata gaisuwa wacce ba assalamu alaikum ba kwarai da gaske ko da akwai gaisuwa ta ta yaran da kake yi misali kamar yan uwan mu fulani misali kamar yarbawa kamar kare kare kare bare bare da sauran waɗanda suke musulmai masu wani yaren wanda ba hausa ba to lalle ne a razumci dai yin sallama din kafin dai a yi gaisuwa irin ta yare din kada ku haɗu da mutum ka ce masa ta shauri a ka gaishe shi da gaisuwa irin ta musulunci tukwana tun da kai da shi duka musulmai ne kwarai da gaske Allah shi taimake mu Allah ya kare mana imanin mu Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka gafarta dukkan zunuban mu Allah ka gafarta wa iyayen mu da 'ya'yanmu da masoyanmu da abokanmu da malumanmu da dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya waɗanda suka riga mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka kiyaye mana imanin da mutuncin nan nan tambayar ita ne kan haka nan kalmar algamatu malam nan ko akar makan lahu Na'am.
a ran ma to kalmar mai take kusa shi ne tambayar yana tafiya yana tambaya ne game da kamar wanda an haɗu da malami za a ce akramakallahu ko a ce ala gafarta malam ko a ce ala ramma me ma'anar wayannan kalmomin wayannan kalmomi ne duka na girmamawa bayan wucewar zamanin sahabbai radwanullahi alaihim an yi dauloli na musulunci to ya kasance duk lokacin da aka shiga wurin halifa na musulunci akwai kalmomi da ake gaya musu na girmamawa to haka nan malamai waɗanda suka rayu a wannan zamanin to su ma akwai irin kalmomi na girmamawa da akan gaya musu saboda haka wayannan duka kalmomi ne na girmamawa kamar a ce mutum akramakallahu Allah ya girmama ka kenan Allah gafarta malam ko wannan kaga Hausa ne dama Allah ya gafarta wa malam eh haka nan a ce alaramma ma'anarta Allah ya maka rahama shine ma'anarta Mm. saboda kaga duka addu'o'i ne a ciki eh kwarai da gaske Mm, wallahu a'lam kamar yadda na yi tambaya kan wasu sallama Na'am.
sai ka mutum sallama ya amsa na'am to sai ka cika wasu sallama kuma baya amsa sai ka yi tunanin cewa ka yi min wannan sallamar kuma iya an tunanin- kai daya in ka tabbatar ya ji ba sai ka sa- sake maimaitawa ba Wato sai kana tunanin cewa kar ka je ko ko abokinka ne kar ka je ku bata ko ku samu wata matsala ne ka cika wannan sallama ko in yanka yi sai A, sai- ai, ko- sai ka ce wani ko ya ka je amsa kana ko kar ya min amsa.
sallama. inda ba na son sallama ta kai jini min sallama ba na bukata dole ne in ba ka na masa matsala kai kuma za ka iya rubuwa da shi a in ya- in ya fara haka sai ka kyale shi sai ka rabu da shi inda ya ce in ka cigaba da yi masa sallama za ku samu matsala sai ka kyale shi har ku samu matsala din sai ka kyale shi tunda ai ba shi kadai bane a garin yawwa sai ka kyale shi eh, amin wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Saka- آمين.